أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم قانون متى 24 ga watan safar shekara ta dubu biyu a shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in hudu, jiya na ce ashirin da biyu kuskure ne ashirin da uku ne jiya yau kuma a ashirin daidai ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafi wiqayatul insan min al-jinn wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala dan uwa idan ba a manta ba har yanzu mana cikin al-fasl al-khamis fasali na biyar a muna bayani kuma a cikin gabar da malin ke mana yake tattaunawa akan hanyoyin da shedan yake bi wajen halakar da ɗan adam mala ya kawo ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu hannun shiga ta biyar ta biyar ita ce a tadarruju fil idlali shi ne ban mataki-mataki wajen halakar da mutum ɗin baya zuwa mutum kai tsaye ya ce masa ya aikata zunubi iri kaza mala ya ce sai dai yakan kusantar da shi ne zuwa ga zunubin tun yana kallonsa daga nesa yana kusanto da shi kusa-kusa har bai aune ba sai ya afka cikinsa mala ya ɗan gabatar mana da ‘yan wasu gaɓoɓi yanzu zai kama wata kisa a doguwa tana da tsayi ƙwarai daga cikin kisar za mu karanta abin da ya samu insha Allah ta'ala idan kuma mun iya karanta ta zuwa ƙarshe to shi kenan Allah ya da mala ya wayarwa an wahabi bin munabbihin qala an rawaitu daga wahab dan munabbih ya ce shi wahab ɗan munabbe ɗaya ne daga cikin tabi'ai yana ɗaya daga cikin malaman tabi'ai asalinsa bai yahude ne mahaifinsa bai yahudan ƙasar yaman ne ya musulunta tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi mahaifin nasa kenan ba wahab ɗin ba saboda haka shi wahab ɗaya ne daga cikin tabi'ai kusan yana ɗaya daga cikin wanda suka ɗan karɓi hadisi daga wajen abdullahi ɗan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda yana ɗaya daga cikin wanda suke rawaito isra'iliyat da dama yana ɗaya daga cikin wanda suke rawaito isra'iliyat in aka ce isra'iliyat su ne labaran banu isra'ila da ake haiketowa wanda irin waɗannan labarai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tukazzibuhum wala tusaddiquhum irin waɗannan labaran kada ka gazgata su kuma kada ka karyata su idan sun dace da abin da addini ya zo da su to shi kenan sai ka ɗauka an kuma ba su dace ba sai ka ban musu kayansu to da labarai ne da aka ciro su a cikin attaura da injila galibi waɗanda suke yahudawa sun karanta attaura da injila to idan suka zo na labari da ya dace da kissar wani annabi a cikin alkur'ani sai su ɗauko ta sai su jona to irin wannan wata takan zamto haka ne da gaske ne musamman idan alkur'ani ya tabbatar da ita wata kuma takan zamto kuskure ce musamman idan alkur'ani ya kore ta don a cikin labaran banu isra'ila za ku samu wasu suka ne ga annabawan Allah wasu attanakus ne tawaya ce ga wasu daga cikin annabawan Allah hatta Allah subhanahu wata'ala shi kansa a cikin wasu daga cikin labaran banu isra'ila za ku ji ana taba shi to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hadithu an bani isra'ila wala haraja za ku iya ba da labari daga banu isra'ila ku kaito irin abin da kuka ji daga wajensu babu laifi amma sai annabi ya ce kuma man kazaba alayya muta'ammida to amma ka sani duk wanda ya min ƙarya da ganganci ya jingina min annabi ya ce to ya tanadi mazaunin sa a wajen wuta to shi sa irin labaran da suke zuwa daga banu Isra'ila sai an yi taka tsantsan da su ba kowanne ake karba ba akwai littattafan tafsiri suna nan cike da irin wannan labarukan duk wata aya da aka kawo sai an yi kokari an samu mata wani labari daga banu daga Isra'iliyat an jona shi domin a tafsirin ya tashi Allah madaukakin sarki ya samu dace to hau bin munabbih ɗaya daga cikin malaman tabi'ai shi yake ba mu labari kale ce kana abidun fi bani isra'ila ya kasance akwai wani mai bauta a cikin banu isra'ila akwai bambanci tsakanin in aka ce abid da alim al'alimu shine masanin addini wanda ya karatu ya san shige da ficen na addini al'abidu kuma shine mai ibada kawai shi ya keɓance kansa musamman a lokacin banu isra'ila ana yawan samun su wanda suke keɓance kansu je su tabota su fita daga cikin mutane to amma wannan kakan iya samun sa koda ba shi da karatu to irin wannan kuma shedan yakan yi saurin tasiri a kansa dan karatu shi yake tantance daidai da rashin daidai shi yake nuna maka hanya mai kyau da hanya mara kyau to lokacin da mutum yake fi yake ta ibada ita kadai babu neman karatu sai kasance shedan ya shigo masa da hanyar karatun nan kuma ya halakar da shi ina fatan fahimta yan uwa yawa to shine akwai bambanci tsakanin abidi da kuma ali to shi wannan wanda za a bada labarin sa abidi ne mai bauta ne ma'ana ya keɓance kansa yana tabbatar Allah madaukakin sarki amma bai san wasu daga cikin madakhil na shedan ba wa kana a'badu ahli zamanihi ya kasance shine mafi bauta na mutanen zamanin sa idan kana neman mutum ɗaya da yafi kowa bautar Allah madaukakin sarki a zahiri yadda ake kallo zaka nuna wancan mutumi wa kana fi zamanihi ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت ليس لهم أخت غيرها شي su shi wannan mai bauta ya kasance a zamaninsa akwai wasu ‘yan uwa su su uku waɗannan ‘yan uwa su su uku don maza ne to sun kasance suna da wata ‘yar uwa guda ɗaya mace kun ga su hudu kenan ba su da wata ‘yar uwa sai ita kaɗai su uku ne ita kaɗai ce ƙaramar su ta kasance kuma budurwa ce فخرج فخرج البعث على ثلاثتهم saboda haka sai a sunayensu ya fito daga cikin waɗanda za a tura zuwa ga yaƙi an yi listin wanda za a tura yaƙi to sai sunansu duk su uku nan gaba ɗaya fito da wa da ƙani da ƙaninsa duk sun shiga cikin listin wanda za su tafi yaƙi kun ga za su bai abuwa suke nan ita kaɗai yadaru inda man yakhlufuna ukhtahum to a lokacin sai kasance ba su san wanda za su bawa amanar kula da wannan ƴan uwa tasu ba wala man ya'manuna alaiha wanda za su aminta da shi su bata su bashi ita dan ya kula musu da ita wala inda man yad'unaha ba san kuma inda za su ajiye ta ba kala yace fa ajma fa ajma ra'ayuhum sai ra'ayinsu gaba daya haɗu ala an yakhlifuha inda abidin min bani isra'ila akan su ba da ita amana su ajiye ta a wajen wancan mutumi mai bauta daga cikin banu isra'ila wa kana fiqatun fi anfusihim ya kasance amintacce ne a wajen duk kowa ya aminta da shi mutumin kirki ne bashi da aiki sai ibada fa atawhu fasaluhu ay yakhlifuha indahu sai suka je suka roke shi suka tambaye shi da Allah suna so su kawo ƴar uwarsu ya kula musu da ita kafin ya je kamin su je inda za su je na yaƙi su dawo fatakuna fi kanafihi wa jawarihi ta kasance ƙarƙashin kulawarsa da kuma ƙarƙashin tsaronsa ila an yarji'u min ghazatihim har zuwa lokacin da za su dawo daga wannan yaƙi na su fa'a ba zalika sai wannan mai bauta karan farko sai ce a'a ba da shi ba ce yar uwarku je ku kai wani kula da ita ni ba zan iya kula muku da yar uwarku ba wata awwaza billahi ne mutsarin Allah ya ce a'udhu billahi za ku kawo mace ku ce na kula da ita ce wannan ba abu ne mai yiwa ba wannan karan farko kenan azza wa jalla waman wa min ukhti ne mutsarin Allah madaukakin sarki daga gare su daga kuma yar uwarsu kala me ba da labari yace falam yazalu bihi basu gushe da shi ba suna rarrashin sa suna bashi baki hatta ata'ahum har sai da ya musu biyayya yace to babu matsala faqala amma sai ce musu zai sa musu sharɗi ya ce injiluha fi baiti hiyali sauma'ati ku ajiye ta a wani ɗan ɗaki ko wani ɗan gida da yake kusa da yake daura da inda nake bauta sauma'a shi ne inda ya ware ya shiga yake bautarsa a ciki ya ce ku ajiye ta ga wani ɗan ɗaki can a kusa da shi daura da shi gefensa ku batta a ciki ƙala fa anziluha fi zalikal bait saboda haka sai suka ajiye ta fa'anzaluha fi zalikal bait sai suka ajiye ta a wannan dan daki thumman talaqu wa tarakuha sannan suka tafi suka batta a wajen wannan mai ibada famakafat fi jiwari zalika al'abidi zamanan saboda haka sai ta zauna a wajen wannan mai bauta tsawon lokaci shi yake kula da ita yanzilu ilaiha bi ta'ami min sawma'atihi yana sauko mata da abinci daga wajen bautarsa shi wajen bautar tasa galibi sukan yi shi ne a sama ko a wani waje haka ita kuma tana kasan sa haka saboda haka sai sauko mata da abinci idan ya sauko mata da abinci ya zuro mata da shi sai kwalla mata kira sai ta fito ta dauka ta shiga ciki haka suke baya ganinta ba ta ganinsa sun mai amurha sannan sai umarce ta fata khuruju sai ta fito min baitiha daga wannan ɗakin nata fata akhudhu ma wada'a laha min ta'amin sai ta dauki abin da ya aje mata na abincin qala mai bada labari yace fatalattafa lahu ash-shaytanu ana nan ana nan sai shaytan yazo ya fara rarrashin sa eh sai shaytan yazo ya fara tausasa masa magana yana ce masa dan me zaka rinka barinta tana fitowa kowa yana kallanta falam yazal yarghabuhu fil khair shedan bai gushe ba yana kwadaitar da shi wa alkhair yana kwadaitar da shi alkhair wa yu'azzimu alayhi khuruj aljariyati fi baytiha naharan yana kuma girmama masa yadda ita wannan yarinya take fitowa daga ɗakin ta da rana yana cewa ai bai kamata ba mace ai bai kamata a ce tana fitowa da rana kowa yana kallanta ba idan ka aje mata abincin nan ba sai ta fito daga ɗakin ta ta tattaki ta zo inda a sau aka take ta ɗauka ta abincin nan sannan ta kuma ai bai kamata ba a matsayinsu na mace ta rinka fitowa ko yana kallanta da ranar Allah saboda haka dai a sake dabara shi dan ya rinka raya masa wannan a cikin zuciyarsa wa yukhawifuhu ay yaraha ahadun ya tsoratar da shi cewa kada wani ya ganta fa ya'alaq fa ya ratayi da ita yayi kokarin cutar da ita فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها yace me zai hana ka sako daga inda kake ka je har zuwa kofar ɗakin nan nata ka ajiye mata abincin ta fito ta ɗauka dab da kusan ɗakin ta ai da haka yafi hatta tabahu ala babi baitiha kana azamu li ajrika da zaka mata haka da shi ladan ka yafi girma qala falam yazal bihi hatta masha ilaiha bi ta'amiha shedan bai gushe bai ne masa wannan nasihar da baki da rarrashi har sai da ya amince to daga sai kasance yana iya sakkowa da abincin ya je inda kofar ɗakin ta yake sai a je mata dab da kofar ɗakin ta sannan sai ya juya sai kwalla mata kira kun ga da ta fito kawai ɗauka ta kuma cikin gida ta dinga fitowa waje kenan yawwa wa wada'ahu ala babi baitiha ya aje mata shi a kofar ɗakin ta wa lam yukallimha ba zai mata magana ba qala falabisa ala hadhihi alhala zamanin suka ci gaba da zama a haka tsawon lokaci kullun haka yake mata zai fito ya aje mata abincin a kofar ɗakin ta in ta daidaici daidai lokacin cin abincin ne sai ta leko sai ta ga abincin ta sai ta dauka magana ba zai mata ba thumma ja'ahu iblis ana nan ana nan sai shedan ya ƙara dawo faraghabahu fil khairi wal ajri wa haddahu alayhi saboda ka sai ƙara kwaɗaitar da shi alkhairi ya ƙara kwaɗaitar da shi lada ya kuma sanya masa kwaɗayin yin haka wa ƙala ya ce masa laukun tattamshi ilaiha bi ta'amiha hatta ta ba'ahu fi baiti haka na azamu li ajrika ya ce to me zai hana ka rinka shiga cikin ɗakin kana aje mata a ciki kawai ai kamar ladan naka zai fi me zai hana ka rinka shiga cikin ɗakin ka je cikin ɗakin ka shiga ka aje mata kai fitowarka kawai kada kai mata magana an ka shiga eh daga farko abin da zai fara ce masa kenan kada kai mata magana da ka aje kawai sai ka fito wannan da zai fi zama a kafa samun lada akan haka qala falam yazal bihi bi bushe ba yana masa wannan muguwar ni muguwar nasiha ta sa hatta masha ilaiha bi ta'ami har sai da ya fara tafiya da abincin ya je kai mata cikin ɗakin ta thumma ba'ahu fi baitiha sannan ya aje mata shi a cikin ɗakin nata falabisa ala zalika zamanin zamanan nan ma suka zauna tsawon lokaci a haka sun maja'ahu iblisu sannan sai shaɗan ya ƙara dawa masa faragabahu fil khairi wa habbahu alaihi ya ƙara kwaɗaitar da shi alkhairi a kanta faƙala ya ce masa laukunta takallamuha wa ta haddafuha fata'anasu bi hadisika fa innaha qad istawhashat wahshatan shadida ya ce to ai ina gani akaramaka Allahu me zai hana idan ka je kari kadan rika kokari kuna dan yin hira da ita ko da ai kadan ci sai li annaha saboda ita wannan yarinyar qad sawhashat ta kasance a cikin kadaici da yawa wahshatan shadidan kadaicin da yake mai tsanani tsawon lokaci ba ta magana da kowa ɗan uwanta da ta saba da su suke tattauna babu kowa daga cikin su dawa za ta hira yanzu mutum ya zauna tsawon sati ɗaya sati ba hira da kowa ai akwai kaɗai ce dewa me zai hana idan ka shiga da Allah kuɗin tattauna ko hira ce ta minti biyu kawai sai ka fito shaɗan ya gaya masa haka ƙala falam ya zalbihi bai gushe ba yana masa wannan muguwar nasiha ta sa hatta haddasa ha zamanin har sai da ya fara mata hira na wani lokaci yattaliu ilaiha min fawqi sawma'ati amma farkon hira yadda yake shine zai dalle ko kansa ne daga kofar ɗakin sa ita kuma ta dalle kanta sai su hira a haka an fahimta yan uwa yawa shi yana daga inda yake ibada san ya leko kansa ita ma sai ta leko kanta daga gidan kowa ba zai fito ba to aka za su tattauna aka za su dan hira sai kuma ya ci gaba da bautar sa ita ma ta koma ta zama ta zamanta ya ɗebe mata kewa ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال سنسي إبليس يقار دواوا باين wannan yace masa لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها to me zai hana ka sakko daga gurin bautarka ka je kofar ɗakin naka ko kuma kofar ɗakin nata ka zauna ku ɗin hira a haka haka ai yayi yayi abin nan kana daga murya ita ma tana daga murya kamar abin bai dace ba kenan so da ka me zai hana ka sakko daga cikin gurin bautar naka ka je kofar ɗakin ta ba sai ka shiga ba ka tsaya kofar ɗakin sai ku tattauna a haka وتقعد على وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك kasance ita ta zauna a kofar ɗakin ta sai ta maka hira'aka kana anasa laha da hakan ya kasance ya fide bai mata kewa falam mai zalbihi bai gushe ba da shi yana ta masa wannan nasiyar hatta anzalahu har sai da ya samu nasarar sakko da shi daga inda yake wa ajlasahu ala babi sawma'atihi yuhaddithuha ya kuma samu nasarar zaunar da shi a bakin kofar ko kuma a bakin wannan inda yake ibadar shi mutumin yake hira da ita daga nan wata khurujul jariyatu ita kuma yarinya sai ta fito daga ɗakin nata min baitiha hatta taqauda ala babi baitiha ita ma sai ta zauna a bakin nata kofar yanzu shi ya sako daga inda yake ita ma ta fito daga inda take saboda haka shi yana kofar nasa ɗakin ita ma tana kofar nata ɗakin suna hira a haka falabisa zamanan ya tahaddasa ni saboda ka suka zauna tsawon lokaci suna hira a haka sun maja ahu iblisu sannan sai iblis ya kara dawo masa faragabahu fil khairi wasawabi fi ma yasna'u biha ya kara kwadatar da shi alkhairi cikin abin da yake aikata mata na alkhairi yace lalle wannan abin da kake aikin lada ne Allah zai baka lada akan sa wannan din yana nuna mana yanayin yadda shi mutumin bai san madakhil na shaidan ba shi abinda kawai shaidan yake nuna masa shine lada yake samu aikin alkhairi yake wa qala yace law kharajta min babi sawma'atika to me zai hana ka fito daga kofar wannan gurin ibada naka thumma jalasta qariban min babi baitiha sannan sai ka koma kusa da kofar ɗakinta fa haddathaha sai ku hira da ita a haka kana ana salaha da hakan sai ya kasance ya fade bai mata kewa falam yazal hatta fa'ala bai gushe ba da shi sai da aikata hakan qala yace falabisa zamanan suka zauna tsawon lokaci a haka thumma ja'ahu iblis sai dai shedan ya ƙara dawo masa alaihi la'natullahi la'anta Allah ta tabbata ga shedan faragabahu fil khairi wa fi ma lahu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kwadatar da shi ga alkhairi da kuma abin da zai samu ga Allah madaukakin sarki cikin abin da yake aikatawa min husni thawabi na kyakkyawan lada fi ma yasna'u biha game da abin da yake aikata mata na aikin alkhairi da ɗebe mata kewa da yake wa ƙala lahu shaɗan ya ce masa lau da rauta min ha me zai hana ka ɗan ƙara kusanta kusa da ita wa jalasta inda babi baiti ha ka zauna kusa da ƙofar ɗakinta fa haddasa ha ka ba ta labari ku tattauna wa lam ta kharuj min baiti ha amma ita ka ta fito kai ka je ƙofar ɗakinta kamar bakin ƙofa ka je ka zauna kuna hirar a haka ba sai ta fito ba sai ku rika tattaunawa fa fa'ala sai aikata haka fa kana yanzulu min sawma'atihi fa yaqifu ala ala babi baitiha fa yuhaddithuha fa labisa zalika hina sai kasance yana sakkowa daga wajen botarsa ya je ya tsaya a bakin kofar ɗakin ta ya tattauna da ita tsawon lokaci suka suka share suna wannan su shi ma thumma ja'ahu iblisu fa qala sanna iblis ya ƙara dawo masa yace لو دخلت معها البيت لو دخلت معها البيت to me zai hana ka shiga ɗakin tare da ita me zai hana ka shiga ɗakin tare da ita fatahaddathaha kai hira da ita a cikin ɗakin walam tatrukuha tabriz wajahaha li ahadin kana ahsana kana ahsanu bika kana ahsana bika yace me yasa kake barinta take bayyana fuskarta ga wani tunda idan ta fito da fuskarta ai wasu za su iya ganinta yace idan da zaka rinka shiga cikin ɗakin lakana ahsana bika da hakan yafi maka alkhairi walam yazal bihi bai gushe da shi ba hatta dakhala albayta har sai da ya sashi ya shiga cikin ɗakin nata faja'ala yuhaddithuha naharaha kullahu fa idza madan nahara fa idza madan naharu sa'ida ila sawma'atihi saboda ka sai sanya shi rinka tattaunawa da ita a cikin ɗakin ta za su je su shiga su tattauna su hira tsawon yini gaba ɗaya yanzu sai ka tambayi kanka ina ina ina bautar da yake kenan kaga yanzu babu ita kenan ya zamto ya zamto dan ɗebe kewa kuma ɗebe kewar sai aka zo masa da shi da surar mai da surar da surar samun lada tsawon yini yana tattaunawa da ita idan yini ya kare sai ya sai ya koma cikin abin nan ɗinsa yanzu sai dare kawai dare yake da shi ثم أتاه إبليس بعد ذلك sannan sai shaidan ya ƙara zuwa masa bayan haka falam ya zal yuzayyinu halahu shaidan bai gushe ba yana ƙawata masa ita a cikin zuciyarsa a ransa yana ƙawata masa ita yana cewa kalli kaza kalli kaza kalli kaza hatta daraba al'abidu ala fakhidha ala fakhidha wa qabbalaha har sai da shi wannan mai bautar ya dora hannunsa akan cinyarta kuma ya sumbace ta falam ya zalbihi iblisu yuhassinuha fi ainihi bai gushe ba yana kyautata masa ita a cikin idansa yana kawata masa ita wa yasulu lahu hatta waqa alaiha yana kokarin jawo shi kusa da ita har sai da ya afka mata fa ahbalaha har ta dauki ciki har ta dauki ciki a sakamakon afka mata da yi fa waladat lahu gulaman har ta kai ta haifan masa da eh to kun ga dai abin da ba a so ya faru yauwa tun daga tun daga abin farko me abin farko yan uwa me abin farko karbatta shine abin farko shine in za ku in za ku iya tana karatun jama'a yace tun daga babin farko ya kamata kai me ka datse abin har muka bayani muka ce wajen kallo tun farko idan baka kalla ba ba sai kaga zuwa abin karshe ba to abu na farko da shedan ya fara bashi dama ya shiga cikin abin da ya shiga shine karbata din da yi lokacin da yace lokacin da yace a'udhu billahi inna ya nemi tsari da su da ita gaba daya inda ya taba aka kenan sai Allah ya tsiratar da shi to amma karbar ta din da yayi a da matsayin taimako shikenan shi sa abinda nake ga mana je kenan wani lokacin daga taimako kuma shikenan sai kaga mutun ya fada wani hali Allah madaukakin sarki kiyaye imani imani saboda haka hatta kai ta haifa masa da faja iblisu faqala saboda haka ana nan sai shedan ya kara dawa yanzu ya samu abin da yake so to bai haƙura ba kuma bari ku ji ta inda zai kullu faƙala yace masa ara'aita in ja'a ikhwatul jariya ara'aita yanzu kana gani in ja'a ikhwatul jariyati yanzu idan ƴan uwan waɗannan wannan yarinyar suka dawo daga wannan yaki wa qad waladat minka kaifa tasna'u kashi kuma kai mata ciki tayi wa ya zaka aikata kenan ga ka mai bauta ga ka babban mutum ga ka ana ganin mutuncin ka ya zaka aikata kenan sun dauki amanar yasa sun baka ga abin da kai mata me zaka ce musu la amana an tafdhiha aw yafdhuka fa'amad ila ila ibnaha fadhahu sai ce masa babu aminci akan ba za su tona maka asiri ba babu aminci akan ba za su terere su yaya ta ba kowa ya san halin da kake ciki kana da wannan amincin shedan ya ga masa haka a zuciyarsa ya ba kansa amsa cewa babu wannan amincin sai ce to abinda nake maka nasiha da shi shine ka nufaci ɗan da ta haifa ka je ka yanka shi kashe shi in suka dawo suka gaba ba ɗare ba shi kenan ba ba ƴar uwarsu ta bari ba kuma sun dawo sun same ta ba shi kenan ba shi kenan wadfanhu sannan ka je ka binne shi fa innaha fa innaha sakatum zalika alai alayka makhafat ikhwatiha ay yattali'u ala fa innaha sataktum fa innaha sataktum zalika alayka yace saboda hakan shi zai zama ya boye wannan abin da ka aikata makhafat ikhwataha ay yattaliu ala ma sanat biha fa fa'ala idan ka aikata haka ita da kanta yarinyar sa taktumu zalika alayka za ta boye abin da ka aikata a kanta saboda tsoron ƴan uwanta kada su tsinkaya abin da ta aikata ita ma fafa'ala saboda ka sai je karɓi wannan jaririn daga wajen ita wannan yarinya saboda ka yi je kashe shi faƙala ya ce a taraha taktumu a iswataha ma sana'at biha wa qatalta ibnaha yace kana gani yanzu za ta iya yin shuru bata ba ƴan uwanta labarin abin da kai mata ba kai mata ciki kuma ka kashe mata da kana gani za ta yi shuru bayan fa ya kashe dan ya binne shi sai ƙara dawo masa qala sai ce khudha ita ma dauke ta wadhaha ita ma ka je ka yanka ta wadfinha ka je ka je ka yanka ta ka binne ta ita ma amma abniha tare da wannan dana ta falam yazal bihi hatta dhabahaha wa alqaha fil hufra bai gushe da shi ba shi ma yana bashi wannan shawara sai dai kasa gamsuwa ya kasa nutsuwa sai dai je kama wannan yarinya ita ma ya je kashe ta ya je kuma ya haɗa ta da ita da wannan ɗan nata kuma ya binne su a waje guda ya haƙa rami ya binne ya daidaita wajen wa alqaha fil hufrati ma abniha ya je jefa ta tare da rami tare a cikin rami tare da ɗanta wa tabaqa alaiha sakhra ya tura wani babban dutse a wannan ramin ya sa dutse ya toshe wannan ramin azima mai girma wasauwa alaiha ya daidaita ramin yadda ba za a iya gane akwai kuma a wajen ba wasa ida ila sauma'atihi ya ta'abbadu fiha sai kuma ya kuma gurin ibada sai ci gaba da bauta subhanallah fa makafa bi zalika ma yasha ma yasha Allahu ay yamkusa saboda haka ya zauna gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki so ya zauna ya ci gaba da bautarsa hatta aqbala ikhwatuha min al-ghazwi har sai da uwanta suka jiyo daga yaki an yaki an kare kenan suna manna za su zo su ga yar uwarsu sun banta sun dade ba su haɗu ba fa ja'u fa sa'alu anha suka zo suka tambaya game da ita ina yar uwanmu fa na'aha lahum wa tarhama alaiha so da ka sai ba su labarin mutuwarta yace wallahi ban tafiyar ku to yar uwarku dai ta game da yar larura ta rashin lafiya kuma ta rasu ne muku ta'aziyya ta Allah ya mata rahama yayi mata addu'a shine wa tarhama laha ya nema mata rahama a wajen Allah madaukakin sarki wa baka ma ya fashe da kuka ya mata kuka wa qala yati kanat khayra kanat khayra mar'atin wa hadha qabruha fanzuru ilaiha yati ta kasance ita wannan matar ita tana ɗaya daga cikin mafi alkhairin macen da na taba gani ai mutum ne kirki ce ba ta da wani laifi yayi be ta yace wa hadha qabruha ya nuna musu waje cinan ne ma kabarinta fanzuru ilaihi ku duba ku gani ya dan tara kasa a waje cinan ne kabarinta shikenan fa ata ikhwatuha alqabra fa bakau ukhtahum matarahamu alaiha wannan uwana ta suma suka zo kabarin yan uwarsu suka yi kuka kuka irin na takaici da rabuwa da wannan uwa ta su sannan suka yi mata addu'a suka nema mata rahama a wajen Allah madaukakin sarki fa aqamu ala qabriha ayyaman suka dan tsaya a wajen kabarin ita yar uwar ta su tsawon lokaci suka dan yi jimamin rabuwa da ita thumma sarafu ila ahalihim sannan sai kowa ya koma zuwa ga iyalinsa ba an manta da ita ba kenan an manta to kaga haka al'amarin yake shi yanzu abin da yake gani kamar ya ci bilis kamar mugun aikinsa ya binne a ƙasa kuma ya buya amma bari ku zaƙi mar abin falamma janna alaihimul layl lokacin da dare yayi duhu a gare su su ƴan uwan nata kenan ma'ana kowa ya kwanta yi bacci wa akhadha madadi'ahum kowa ya riƙe gurin shimfiɗa sai ya kwanta inda yake bacci don yin bacci ja a homo shekaru fin naumi sai shaɗin ya zo kowanne daga cikin baccinsu a mafarki sai ya nuna musu ala surati rajulin musafir ya zo musu a surar wani mutum matafi kuma abin takaicin shine kowanne ɗaya daga cikin sai daga wani mafarkin inda ɗaya ne ya faɗa idan suka tashi sauran za su taimaka da Allah wannan shirme ne kawai amma dukansu su uku fabada bi akbarihim fasal fasalahu an ukhti ya fara da babban cikin nasu ya tambaye shi yace ina ina irwa ku take kuwa fa akhbarahu bi qawli al-abid wa mautiha wa tarahamahu alaiha sai bashi labari da abinda shi mai bauta ya gaya masa na mutuwar yar uwansu da kuma ba su labarin irin alherinta da kuma nema mata gafara da diya ba su na labari wa kaifa arahum mawdi'a qabriha da kuma yadda ya nuna musu gurbin da aka binne ta gurin kabarin nata fakazzabahu ash-shaytan sai shaytan yace ƙarya yake amma farkin fa din mafarki ne in nuna masa yace ƙarya yake bata mutu ba wa qala la yace lam yusad lam yusaddiqukum amra ukhtakum yace wallahi abin da ya ga muku game da al'amarin ƴan uwarku bai muku gaskiya ba al'amarin ƴar uwarku da ya ba ku labari ba gaskiya ya ga muku ba innahu ahbala ukhtakum abin da ya faru shine yawa ƴan uku ciki ne wa waladat lahu gulamun ta haifa masa da fadhabahu ya kashe ya yanka wannan dan da ta haifa masa wa dhabaha ma'ahu ita ma ya kashe ta tare da dan nata fazi'an minkum dan tsoron ku dan ya san kuka dawo ku samu labarin abin da ya aikata akwai matsala saboda haka ya kashe ta ya kashe dan nata kuma ya binne su a waje guda wa alqaha fi hafiratin ihtafaraha khalfa babil bait alladhi kanat fihi an yamini man dakhalahu ya jefa ta a wani rami ya ga ya musu ma location din da ramin yake yace ya jefa ta a wani rami ramin da yake khalfa babil baiti a bayan kofar shiga gida bayan kofar da ake shiga gida to a wannan a bayan kofar anan ya haƙa ramin allazi kanat fi fihi an yamini man dakhalahu wanda ramin za ku ga idan mutum zai shiga ɗakin yana hannun dama mai shiga cikin ɗakin ku ji kwatance to anan ya haƙa ramin ya binne fantalaqu fadakhu fadakhu albayta fa innakum satajiduna satajiduna huma kama akhbar kama akhbartukum hunaka jami'an yace in kuma kun karanta ni ku je inda na gaya muku ku tona za ku samu abin da na gaya muku kamar yadda na baku labari wa atal awsata fi manamihi fa qala lahu mithla zalika ya ƙara zuwa wajen nabiyin na tsakiya shi ma ya bashi labari irin labarin da ya bawa na farkon wa ata asgharahum yaje wajen na karshen dan karamin nasu shi ma ya bashi labari fa qala lahu mithla zalika shi ma ya bashi labari irin abin da ya ba na farkon labari فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين بما رأى كل واحد منهم lokacin da suka wayi gari sai su ukun gaba ɗaya suka ba juna labari sai suke mamaki wani wani irin mafarki ne mafarki iri ɗaya kuma a lokaci guda a dare ɗaya kuma iri ɗaya kuma duk komai da komai mafarki iri ɗaya lalle akwai abin mamaki fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yaqulu kullu wahid minhum sai sashin su ya fuskanci sashi kowanne ɗaya daga cikin su yana cewa laqadar aitul lailata ajaban lalle naga abun mamaki a wannan dare fa akhbara ba'dhum ba'dhan bima ra'a kowa ya bawa dan uwansa labari abin da ya gani a cikin mafarki fa qala kabiruhum sai babba daga cikin su mafi hankalin cikin su yace hadha hulmul laysa shay laysa bi shay'in yace wannan mafarki ne kawai irin rikitaccen mafarki ba komai bane kada mu tada hankalin mu akan sa famdau bina wada'u hadha ankum ya ce mu ci gaba da al'amuranmu ku bar wannan daga gare ku da Allah ku bar wannan al'amarin kada ya muku tasiri qala asgharuhum sai kankanin cikin su karamin cikin su yace wallahi la amdi wallahi bazan yadda ba sai na bincika sai na duba hatta ati ila hadha al makan fa anzuru fihi yace wallahi sai na je gurin da na gani a cikin mafarki an ce in gani sai na je na duba na gani fantalaqu jami'an hatta ataw al bayt alladhi kanat fihi kanat fi ukhtuhum fa fatahu al baba har sai daidai ɗaki ko gidan da suka ajiye ‘yar osu ɗin nan inda shi mai ibada ya ce ajiye ta ya je ya buɗe ƙofar ya shiga wa ba hafin maudu allabi wusifa lahun fi manamihim ya kuma bincika gurbin da aka ce su bincika a cikin baccinsu fa waje du uktahun wabnaha mazbuhina fil hafirati kawai sai suka samu ga ‘yar osu nan ga ɗanta a yanyanka su ga suna a cikin ramin da aka kwatanta musu a yanki kama kila lahum kamar yadda aka ba su labari fasalu an al-abid to da aka da suka ga aka sai suka koma wajen mai mutum ne sai suka tambaye shi suka ce ya labari yar uwan muka ga mana gaskiya ga abin da muka gani fasaddaqa qawla iblis fi ma fi ma sana bihima to da aka sai a lokacin kuma sai gaskata musu labarin shedan din da ya ba su game da abin da ya aikata ya ce eh da gaske ne shi ya mata kaza ya mata kaza har yaje kashe ta biya ba su labari kuma ya gaskata mafarkin shedan fasta'addu alaihi fastad'u haka ne ko fasta'addu alaihi malakahum saboda ka sai suka shiri suka kimtsa dan su kai shi wajen su kai shi gaba a yanke masa hukuncin da ya dace da shi fa anzala min sawma'atihi wa qaddima li yusliba saboda haka sai ya sauko daga kan wannan gurin bautar tasa ko fa'un zila aka sauko da shi daga gurin bautar na tasa wa kuddima aka gabatar da shi da yusuliba don a tsire shi don a yi masa sakamako daidai da aikinsa shi ma a kashe shi falamma ausaquhu alal khashbati atahu shaytan lokacin da suka daddaure shi a jikin katako daidai lokacin da za a kashe shi sai shaidan ya ƙara dawo masa ƙala lahu sai ce masa qad alimta ka san cewa anni ana sahibuka alladhi فتناك بالمرأة حتى أحبلتها وضبحتها وابنها فإن, فإن, فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه yace ka san cewa ni ne abokinka wanda na fitine ka game da wannan macen na rinka tura ka kusa da ita a hankali a hankali sai da ka afka mata na sa kai mata ciki kuma ka kashe ta ka je ka binne ta ita da danta yace fa in anta ata'atani al-yawma yau dai abin da nake so in dai zaka iya kai mun biyayya ka bi ni wa kafarta billahi alladhi khalaqaka wa sawwaraka ka kafircewa Allah da ya halicce kai suranta ka khallastuka mimma anta fihi zan kubutar da kai daga halin da kake ciki qala fa kafara al-abid billahi kai wannan mai bautar sai kafircewa Allah madaukakin sarki ba dai shikenan ba to shikenan ya samu abin da yake bukata falamma kafara billahi ta'ala lokacin da ya kafircewa Allah madaukakin sarki yayi asarar yayi asarar abu mafi tsada a tattare da shi duk wancan abin da ya akwai tsammani idan an kashe shi Allah zai iya gafarta masa amma yanzu imanin ya rasa shi shikenan ya tafi yana yin wannan sai ya ce masa khallash shaytanu bainahu wa bain ashabi sai shi dan kawai ya rabu da shi tsakaninsa da tsakanin wanda ya suka shi din can sai ya gudu sai ya tafi da shi ya rabu da shi fasalabu suka tsire shi suka kashe shi wannan kissar malam ya dauko tin daga littafin talbis iblis qala al mufassiruna malaman tafsiri suka ce fi haza wa amsalihi nazalat a irin wannan kissa ne da makamantansa wannan aya ta sauka kamathali shaytani id qala lil insani kwatankwacin shedan ne lokacin da yace da dan adam ukfur billahi ko kuma ukfur ka kafircewa Allah madaukakin sarki falamma kafara lokacin da shi dan adam din ya kafircewa Allah madaukakin sarki kala sai shedan yace inni bari'un minka haqiqa ni na barranta daga kai babu ni babu kai inni akhafu Allah rabbal alamin lalle ni ina tsoron Allah madaukakin sarki ji shedan fa kana aqibatahuma sai Allah madaukakin sarki ya ce hakika aqibarsu makomasu da shedan da shi wanda ya kafirce wa Allah din ta kasance annahuma fin nari dukkanin su su bi za su kasance a cikin wutar jahannama khalidain fiha suna masa dawwama a cikin ta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalimai Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya kiyaye mu daga makirce-makircen shaidan to wannan ita ce kissar da malam ya kawo daga wahab dan munabbi wanda dukkanin ta abin da take kokarin dora mu akai shine yadda shaidan yake kokarin tunkuda mutun ya tura shi a hankali akai shi zuwa ga saban Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.